اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر إبراهيم كأمبتي النبي إبراهيم شين لاباري شي في الكتاب أتكى القرآن إنه إبراهيم كان يزم صديقا أي مبالغا في الصدق wanda ya kai matuƙa cikin gaskiya nabi'an kuma annabin Allah ne idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a ka ambaci iz qala li abihi sanda ibrahim ya ce baban shi azara ya abati ya baba amarahu allah tabaraka wa ta'ala Allah ya hori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yadhkura ibrahima ya ambata labarin Ibrahim ba da zikirin Maryam bayan ambata labarin Maryam la'anna kulla tsawa'if saboda dukkan jama'u na addinai ko waɗanne kanu yardauna dina Ibrahim sun zamo suna yadda da addinin annabi Ibrahim al-yahudu yahudawa ya kulu da suna cewa innahum ala dini Ibrahim su suna kan addinin annabi ibrahim ne wan nasara ya kulu na innahum ala dini ibrahim haka nasara ma suna riya cewa su ba suna kan addinin annabi ibrahim wal arabu la dina lahum walakin yaquluna innahum min zuriyati ibrahim larabawa ba su ma da addini din amma suna cewa su suna cikin zuriya ibrahim كلهم يفتخر بإبراهيم دكان سنة الفخري ده النبي إبراهيم فعلى هذا ذكر إبراهيم مقبول عندهم akan wannan kenan an batar labarin Ibrahim abu ne karɓaɓɓe gare su gabaki ɗaya wa zukur Ibrahim haza yace ka ambata labarin Ibrahim wannan da yake yardajje gare su gabaki ɗaya iz qala li abi sanda yace baba ne ya abati ya kai baba lima ta'abudu dan me kaka bauta ma ma la yasma'u abanda ba ya ji wala yusiru ba ya gani wala yuguni an ka shay'an bai wadatar da komi daga barinka in kai mai bai amfaninka in ma ba kai ba bai cutarka ibrahim alladhi tardawnahu halatuhu jami'an hadhaka tardawna halatahu jami'an hadha kalamuhu Allah na ce masu Ibrahim wanda dukkan kun yarda da halin shi to kun ji maganar da ya cewa dan me za a bauta ba gunki a wanda ba ya ji ba ya gani ba ya da wani amfani yanha an ibadati ghairillahi tabaraka wa ta'ala kun ji Ibrahim din ku baki daya gashi yana hana bauta ma wani Allah tabaraka wa ta'ala Ibrahim huwa qutubut tauhid shi ibrahim shine kutubi wato injini na tauhidi la yuzkaru illa wada ila tauhid ba ambaton shi sai ya an gaya mu da cewa yana kira zuwa ga akadaita Allah subhanahu wataala fa ala hadha saboda zaman shi kutubin tauhidi ittakhadahu Allah khalila Allah rike shi badadai yace ya abati ya kai babana inni kar ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika ka sani ni abinda bai zo maka ba na ilimi to ni ya zo mani Allah ya bani abinda bai baka ba na ilimi fattabi'ni da haka nan ka zo ka bi ni ahadika sai in shirye da kai siradan sawiyan hanya madaidaiciya ya abati ya kai baba la ta'budu shaytana kaka kuskur ka bauta ma shaytan bida'atika iyyahu fi ibadati al-asnam da biyakka gare shi cikin bautar gumaka baba ka sani inna shaidana shaidan kana ya zamo asiya mai yawan sabolin rahamani ga Allah mai rahama kakkabe mai kai ma ya zama ka zama mai sabon Allah mai rahama kaga Allah ko da bai zama mai rahama ba zaman shi mahalicci ai ya waje ba a bauta mishi to balle ya halitta kuma mai rahama ne to ka bi wanda adda rahama ai ya ka bi wanda bai da komi ya abati ya babana inni akhafu ina tsoron an ya masaka azabun minar rahmani azaba daga ubangiji ta kama ka shine ta shahiye ka illam ta tub in baka tuba daga bautar gubaka ba idan azaba Allah ta shahiye ka bata kuna waliyan sai ka zamo nasiran mataimaki au karinan koko abokin zama lishaitani ga shaidan ka ga nasiha ta kai daga wannan da zuwa ga wannan baba nashi kuma kaga cikin girma da ladabi ya abati ya abati ya abati ya abati kuma kaga duk abin da ya hana shi ya jawo shi ga hankali ya gano cewa lalle magana ce gaskiya ce to harko ce babana dan me zaka bauta mu abin da bai jin ka bai ganin ka bai maka unhwanin komi sannan kuma kai ga cewa yaro ne ya ce Allah ya bani ilimin da bai baka ba to in kana son abu Allah bai baka ba yabba wani to sai ka je ka bi wanda an ka ba dan ka samu da haka nan fatta bi ne ce baba ka zo ka bi ni ba kuma biyayya banza ba ya ce unhanin ka bi ni zan shirya da kai hanya madaidaiciya zuwa ga Allah sannan ya ce ya babana kakka yadda ka bauta mashi dan idan ka bi abin da shi ya kawata ba na bautar gumaka ba ko gumaka kaka bi ba dan fasani ba shedan ne kake bi shi ko shedan ya zama mai yawan sabo ga Allah mai rahama to in ka bi mai kai ma ka zama mai sabo ga Allah mai rahama sannan ya gwada mai cewa abin da yake so din nan yayi zai kubutar da shi daga azaba Allah dan haka nan shi ya kamata ya hishi jin tsoron azaba to amma yanzu ga shi karami ya tashi yanzu shi ka ce mai ya ji tsoron azaba to a za shi ga hanyar da zai bi ya kuce ma azaba Allah madadin ya godiya qala aragibun anta ana lihati ya ibrahim sai ce mi zanji kai ibrahimu yanzu aragibun anta ana lihati yanzu kai mai ƙi da ƙyama ne ga waɗanga uwayen gijin nawa duk zaman da muka yi da kai ashe kai ba ka son gumakan nan kai maƙiyansu ne fata ba ha kana aibanta ta ka ga ka an talatu hibbu alihati ba ka son uwayen gijin nan nawa shehu ya ce yi mana huwa la yuhibbu ha qata hidama shi annabi ibrahim ka ba zai so gumaka ya ce yake bai son su la'in lam tantahi la'arjumannaka wa hajurni maliya to ba zan tsaya magana da kai ba kana yaro ina da tijo la'in lam tantahi wallahi in baka hannu ba an ta'arudi laha ga gitta mata kana yin abinda bai gano ka ba abinda bai dace ba la'arjumannaka wallahi zan jajjehe ka kaga la'arjumannaka zan jajjehe ka bil hijarati da duwatsu aw bil kalamil qabihi ko da mummunan magana in maka baki ka lalace fa hazarni ka ji tsoro na kai ma dai wa hajurni mala tai ka ba nuri kakka koma gitta inda nake izhab anni tai ka ban wuri tasubbu alihati kana bace uwayen giji na ni ina bauta musu kai kana bace su tai ka ba nuri wa hajurni maliya ka kaurace bani zamani mai tsawo ko ganin ka ba son ibrahim to kaga da ba irin shi bane sai ya mai da hada su yi kaca-kaca amma shi kala salamun alayhi sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya mai hako bai tadda kara shi abin da yake so Ibrahim ya yadda ya fahimce shi su fahimci juna ya kadaita Allah ya samu ya tsira to wannan shi a cin riba Ibrahim da haka dan tsoho ya zo ya rikice dan an baci gunki to ba zage shi zai bashi ba a ƙala ibrahimu ibrahim ya ce salamun alaika baba aminci ya tabbata gare ka la usibuka bi makruhin ni ba zan same ka da abun da ba ka so ba tunda ba ka so wannan magana to aminci ya tabbata gare ka salamun ay mutarakatan utrukuni wa atrukuka yanzu azanna lahiya ka bani ni ma in bakka amma sa'astaghfiru laka rabbiya zan neman maka gafara wurin ubangiji na innahu ubangiji na kana ya zama hafiyan mai tsananin tausai da rahama bi da ni ya zama mai kulawa da yi mana rahama da biyan dukkan bukatuna wa saufa astaghfiru laka da sannu zan neman maka gafara Allah shi gafarta maka gane gaskiya ka zo ka bi gaskiya haza qabla an yatabayyana lahu annahu aduwwun lillahi ibrahim ya ce ba tsoho istighfar duk da ba shi ya haihe shi ba ana cewa dai wan uban shi ne kuma shi ya rene shi amma ba shi ya haife shi ba ya ce la'abi ki azara tun da Allah ya kai da sunan to ba shi ya haife shi ba ko da in yaro ya ce baba wani in Allah su ba mahi ne ba ne dan uwan uban ne ce baba wani in baban ne baba kawai zai ce amma ya ce baba wani to ai ka bar baban ce man wani dina kawai duk da cewa sai an kula tarbiyyar yara tana son lalacewa dan dan kananka sai ya ce ma ɗanka kai wani ga baban ku nan ko ko ya ce baban su wani kai gwan yaro ko ko wan uban shi ko kanan uba ne amma zai koya ma ga uban ka nan ga baban ka nan ko kuma baban su wani na ta baban wani ina kwana kaga shi ban da shi kenan da haka babbar tarbiyya ce a koya ma yaro baba kawu inna gwaggo yaya da dai sauransu a daina barin suna nan baban suwa ne ba tarbiyyar kirki ba ce tun daga nan za ka yi ma yaro faɗa sai a gana tunzuri sai ta yi wata wai baban suwa ne ya mana faɗa haka shi ban da shi kenan ba ka haihe shi ba karan ba tarbiyyar kirki ba ce annabi ibrahim ka ga da yake ladabi ga azara kuma ba shi ya haife shi ba ya ce mishi addu'a qabla an yatabayyana lahu kahin ya bayyana gare shi annahu aduwwun lillahi maqiyin Allah ne الاستغفار للكافر ما لم تعلم أنه مات كافرا ليس بحرام استغفاري ga kafiri wanda kai ba ka san ya mutu yana kafiri ba to ba haramun bane amma idza ta bayyana annahu kafirun fala yambaghi al-istighfaru lahu amma in ya bayyana mutum kafiri ne musamman ya mutu kafiri to bai kamata ka zo kuma kana mishi istighfari ba ya za ka nemi Allah ya gafarta ma kafiri kuma Allah ya alƙawarin cewa bai gafarta mishi to zaka tilasta Allah ne abinda bai tashi ba rashin ladabi ne ka roƙi Allah abinda Allah ya ce bai yi ko kuma ka roƙi Allah abinda kai ka san abun nan ba abinda Allah ya shirya bane wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asi Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya yace amma tunna ba ka barin kafirci wa ta zilukum ni dai zan nisance ku wa mata da urin abinda kuka bauta min dunin lahi kuma bayan Allah wa ad'u rabbi zan kama bauta ubangiji na asa ya kusanta Allah a kuna ba zan zamo shaƙiyan mara arziki ba tababbe bi du'a'i rabbi da bauta ma ubangiji na ni ba zan rasa arziki ba kamar yadda ku shaqitum antum bi ibadatil asnam kamar da ku kuka tsaya ce kuka rasa arziki saboda bautar gumaka to ne zan bauta ma Allah wanda ba a bauta mai kuma a yi tsaya kaga wato ya rama cikin hikima da kuma gwada mai ce abun nan wa rashin arziki ne kun ka kama ko ku bari ku tsira ko kuma ku tabbata marasa arziki falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub وكلا جعلنا نبيا فلما اعتزلهم yayin da ya nisanci jama'ar shi wa ma ya abudu da abin da suka bauta min dunillahi kuma bayan Allah shine sai ya hijira bi an zahaba ila al-ardil muqaddasa kuma can kasa mai tsarki baitul maqdis to kaga zama cikin kewa babu daɗi wa habna lahu sai muka bashi shi Ibrahim muka bashi ɗiya guda biyu Ishaqa wa Yaqub ishaqa da ɗan shi yaqub atawallahu waladaini yata'annasu bihi ba sai Allah ba shi ɗaya biyu idan ya dinga ɗeba kewa da su ishaqa wa yaqub walad ishaq ya bashi ishaqa da yaqubu jika dan dan ishaqa wa kullum minhuma kowanne daga cikin su ja'alna mun sanya shi nabiyan annabi kaga ishaqa annabin Allah ne shi ma yaqubu annabin Allah ne shikenan su uku sai su kama ibada shi Isma'ila kun sai yana can Makka an kai shi an aji da shi da mahaifiya ta zaka bai kawo shi bana amma daga baya zai kawo shi wa wahabna lahum min rahmatina waja'alna lahum lisana surikin aliyya wa wahabna lahum su uku dinnan sai muka ba su min rahmatina rahamanmu almal wal walad muka ba su dukiya muka ba su kuma zuri'a annabi ibrahim na da garke dubu na dabbobi kare dubu kai mai kiyo kuma kowane kare an mai sakandami na zinari ƙarhe da aka sa ga wuyan kare to shi zinari ya ce an kai sakandami kuma kaga ba irin su rikokin matan mu da an rika su kace ba tun na kare ne jan shi za a yi an mulmula zinariya wadda yake za a iya jan shi da ita kuma ta zinari hakkare dubu sannan saboda yawan dukiya kowace hanyar shiga birni akwai hadimai wanda ya aje suna lallashin matafa da Allah zo gidanmu za a baka masauki a baka abinci a baka guzuri kullum haka suke da an kawo wannan tawaga aka aje kuma a koma da wata tawaga ko da yaushe gidan annabi ibrahim haka ake ana neman wanda za a ciyar a ba shi guzuri a ba shi abin arziki saboda dukiyar ta kai kuma ga karimci razaqahumullahu ligina Allah ya arzuta musu wadata waja'alna lahum lisana sidqin kuma muka sanya musu yabo na gaskiya min jami'i ahlil adiyan daga dukkan masu addinai kowane addini yana yaban annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub aliyan an bato maɗaukaki ai ya alu sana'uhum kulla ahalil adayan yabansu zai ɗaukaki dukkan masu addinai kulla ahalil adayan ya tununa aladinihim dukkan masu addinai suna yabo ga addinin annabi ibrahim da ya saka da yaƙo wa zakur fil kitabi musa innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya wadhkur Musa ka ambaci labarin annabi Musa fil kitabi cikin Qur'ani innahu Musa kana ya zama mukhlisan mai tsarkakewa ga Allah fi ibadatihi cikin bautar shi wa kana annabi Musa ya zama rasulan manzo nabi'an annabi amma ka san annabi aka fara zama sannan a zamo rasulu amma nan ya ce rasulan nabi'an manzo ne kuma annabin Allah ne وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه من كراء النبي موسى بقولي دشواتا إن جاء الله يا موسى إني أنا الله موسى نيني الله ni ni ne Allah saboda ya kira shi amma ga gani harshen itaciya ne yanzu don ya hangi wuta ga ya zo ya ɗemuwa cikin dare ga da iyali matan naƙuda ta kama ta ga duhu ga yunwa ta sai ya hangi wuta ga itaciya sai ya ce ku zauna nan in je wurin itaciya can ko in samu ku zo ku ji ɗumi in samu garwashi ku ji ɗumi ko kuma can in gane hanya to yana zuwa sai a kira ce inni ni ɗin nan da ka gani ba itaciya ba ce ba wuta ba ce anallahu shi yasa ya kawo inni anallahu ba itaciya ba ce ba wuta ba ce an Allah ni ne Allah sayati bayani cikakke zai zo fi surat tsaha Allah ya kira shi min janibi turi gehen dutsen turi sina al'aimani wajen dama ga Musa yana kabala sanda ya gabato min madayana daga garin madayana tare da iyalin shi da annabi shu'aib wa qarrabnahu mun kusanta annabi Musa zuwa gare mu najiyan yana abokin asiri abokin ganawa da mu munajiyan yana abokin ganawa bayan asma'ahu Allah ta'ala kalamahu shine Allah ya ji da annabi Musa magana shi annabi Musa ya ce ya iske ana maganan nan kuma kwana arba'in ana yi kuma ya baro ana yi aka ce mi kan fahimta ya ce kowace kalma kowace jumla na fahimce ta da luga dubu alal aƙalli ceto musa na ina ya ce waka maganan musa wannan wuri ai ba ta musa aka yi ba to da wani kunne ka je ce duk gashin jikina duk kawar jikina kunnuwa ta koma haka nika jin magana allah subhanahu wa ta'ala suka gama kuma aka dawo baya jin maganan mutane da ya ji magana sai ya amai saboda jin daɗin maganan Allah kuma ya lullube huska ba a gani ne mata ta tan matsa tan matsa da hijina sai ya kwara huska ya ce ba ki iya gani na tan matsa tan matsa to da ya kwara huska ta gani sai ta faɗi somamma sannan ta farfado ta roƙe shi wasu abubuwa daga cikin ya zama ya ta zama cikin matan shi na aljanna da ya sauran abubuwan ta samu ita ma tun na ai kusanci ne ganin wannan hasken na halarar Allah subhanahu wata'ala shi yasa da ya ji daɗin ganawar sai ce rabbi arini anzur ilayka Allah magana ka annan ina ga in na ganka Allah gwada ban kai in gaggace ai ba kai ya gani na Musa amma dubi dutse ya hika ƙarfi idan zan bayyana gari idan na bayyana bai daddake ba to kai za ka yi gani na in ko ya daddake to balle kai sai ka makawa allura na hasken Allah ya bayyana ga dutse sai dutsen ya koma da takakke shi Musa ya faɗi yana matacce sannan amma kuma ya wasuli cikin wannan ta ma ji wai shedancin shedan doho cikin wannan sai ya bayyana ya ce Musa ganawa kakai da Allah ta yi kwana arba'in to kai Musa inda akwai yaushe da ba a gan shi ba ka sani ko wani ne ya ɓoye kuna magana haka kai musa ai inda allan ne da gaske ai ganin shi za kai kwana hau arba'in kana wurin nan musa bai dai shiga batun shi ba sai mala'iku sun ka cewa kai shedan dan dai kana shedani yan duk kusancin musa ga allah kana ganin ta garai ya ce a ai mu babu yanki kauna ga batar da mutum duk wanda ya kai muna ganin ta ba ganin uba ne annabi adamu yana cikin aljanna amma mun ka matsa mun ka koro shi yanzu da ya shakka cewa ba Allah bane ai na gama da shi Allah ya tsare mu ya kiyaye mu da shedan dan haka karatunka da ibadarka da wata ma'arifa taka da duk abin da kake da shi kakka amince ma shedan kakka amince shi so ya kai kyas bai ɗebe tsammani ko da ya zo ya kasa batar da kai to ya ga za ka bata mai lokaci sai ce wanda adda aiki da yawa bari yan bawan kai bata mai lokaci aiki wani batar da mutane amma zai yi alama ba zai hiddare ba in ya zago zaga ci bari koma wani mutum can da ya buwaye ni sai ya samo wani abu ya zo ya kawata ma hatta kai in ya zo ya girgiza ji kana nan kakau ya wuce to hatta kai sai ya zo ya shura da kafa ya wuce to in ya dan shura ya ji abin ya tafi sai ya dawo zuga kayan banda sai ya halaka mutum wala yamunu makarar la illa alqawmul khasirun Allah ya kiyaye mu shedan ba a sha mashi alwashi duk da kake ka zama cikin tsoro an ce idan wali ya kai kul na mukamin walittaka to zai zama ba abin da ka tsoro irin su wal khatimati duk wali na Allah na gaskiya to bai gwada maka ya amince bisa ga tsakanin shi da Allah to ba kake ga Allah bawa kake ga Allah to bawa sai wanda an kai da kai da aka duye da kake to mutum ba zai amince ba in ko ka amince malamin saraka cewa an gama ce duk wanda ya ce ba a komi ya kama sabon Allah to an gama dan mutum bai cika da imani Allah ya kiyaye to shine yace a kawo labarin annabi Musa kuma ya kawo abun a takaice haka wa wahabna lahu min rahmatina akhahu haruna nabi'a wa habna lahu muka bashi shi annabin Musa akhahu dan uwan shi haruna bi talabin Musa da bidan Musa mun kasa dan uwa ne haruna ya zamo nabi'an annabi kaga wa habna lahu muka ba shi annabi Musa akhahu dan uwa ne haruna nabi'an ya zamo annabi min rahmatina saboda rahamanmu ga Musa ɗin da Haruna dama an ci ‘yan uwa kashi biyu ne akwai ‘yan uwa irin ‘yan uwan annabi Yusuf wanda ke son halaka mutum da magwanyar dibara akwai ‘yan uwa irin annabi Musa ya samu kame na ƙarshe wanda ɗan adam ka iya samu shine ya zamo annabi manzon Allah amma sai ya ce Haruna akhi Allah dan uwa na Haruna shi ma ka bashi shi yasa aka ce yaro shi a dan adam na gaskiya kan ya lalace da ka ba yaro abu in ya sheka da zai gwada mai wani ku baba ya baku naku nashi dai abbai ba su amma zai kira duk a zo da haka in ka ba yaro minti yanzu kana ganin ɗakin ka ya cika da yan uwa ne ya baba ya bani kuce ku ansu kuce ku ansu to daga baya suka lalace wurin dan adam ya zamo halu'an son kai kawai to wannan sai mutum ya donga boyo ya donga boyo har ya kai ga yana kokarin ya anshi haka ko kuma shi lalata shi ko ko ya gurin kada Allah ya baka in shi Allah ba shi to da kai kokari ka zamo irin Musa ga Haruna kar ka zamo irin yan uwan Yusuf gare shi ko ban zaga labarin annabi Yusuf kaga kin su da shi da hasada bai hana shi cimma arzikin da Allah ya tattalan mashi ba har suka ce laqad asaraka Allahu alaina wato dai Yusuf Allah ya zabe ka ya fifita ka akan mu na wata dan dan kishi ya biya mata bakka ta ji daɗi ta ji daɗi ta ce wani albarka gani da muha gudu kai ka dai yi ta tun Allah ya mace bakin ta ce ɗanta bai biya mata ba shi ya biya ta ce albarka gada mu hagudun kai ka dai yi ta da aka dan kai kokari ka zama irin Musa da ka samu alkhairi to kai kokari dan uwanka ya samu ba naka za a anshewa ba kuma nashi bai hana naka yace sar harunu nabiyan harun ya zamo annabin Allah bi talabi Musa lahu zalika min Allah tabaraka wa ta'ala saboda neman da Musa ya yi ga a sa shi ma ya zamo annabi daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma kaga hayayyabe shi yace huwa afsahu minni lisanan abinda aka bukata babban makami na ya Allah shine fasaha da dalaka ga halshi da balaga to gaskiya Haruna ya hini kaga bai ki ma shi a doke mai ba wannan girman a ba Haruna bai ki ba tunda yayi yabe shi ga Allah cewa huwa afsahu minni lisanan kun san shi annabi musa ya ƙone halshen shi saboda abu biyu na farko a ɓoye da martabar da allah ba shi a rage mafir'auna ƙin shi da ƙyamashi na biyu kuma a kawwana hushi mai tsanani ga zuciya ta saboda duk wanda yake da irin wannan habsu na halshi allah zai sa mai tsananin hushi to ya zama hushi ne ya yawa don ya daidai da kafircin fir'auna to shi yasa ya ɗauki wato fir'auna ya ɗauke shi ne mishi wasa saboda ita uwar ɗaki ne ta ga yana son ɗanɗanta ta asiya yana cikin yi mishi wasa shi kuma annabin allah sai ya kama gemin fir'auna yana wasa da shi yana wasa da gemi yana wasa da gemi ya kyale shi ashe naɗa gemi ya kai yaro ɗan ƙarami ko da ya naɗe sai ya ja sai fir'auna ji zai mutu sai jefar da shi ya ce mata wannan shine wanda an ka ce zai kashe ni a zo a kashe ta ce haba kai ko wanga dan yaro mi ya sani wanda bai san bambancin zinare da garwashin wuta ba ya ce a wannan ba yaro bane ta ce ba yaro bane ce wannan ba yadda ba ba yaro bane hankalin shi ya tashi ya ce to a ɗauko zinare aka ɗauko a ɗauko garwashi aka ɗauko aka yi mishi haka yana da rahe ya zo ya ɗauka da ya zo sai ku ya wajen zinari sai jibril ya buge hannun sai ya ɗauki garwashe sai ya jefa baka sai ya ƙona harshe da aka ya zama cewa bai iya magana da aka fahimta da ya kamata to shi ne kaga ya roƙan haruna kuma har yayyabe shi ga Allah cewa huwa afsahu min lisan sai ce fa rasul mai rida shi kuma Allah da ka ce izhab anta wa akuka ya donga hada su dan ya ji daɗi na'am واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا kaga can kamar Allah ya manta da ko ya hita batun Isma'ila to zai kawo shi cewa shi ma dan dan Annabi Ibrahim ne kuma ya girmi shi Ishaqa wa zukur ka ambata fil kitabi cikin littafin nan ka ambaci Isma'ila labarin Annabi Isma'il walada ibrahim dan dan annabi ibrahim innahu shi ma isma'il kana ya zamo sadiqal wa'adi mai gaskiya alƙawali lam ya'il bi shay'in illa wafa bihi isma'il bai taba alƙawalin wani abu ba shi ko sai ya cika abun nan wanta zara man wa'adahu thalathata ayyamin aw hawlan hatta raja ilayhi fi makanihi ya taba jiran wani suka alƙawalin su haɗu nan gobe da goben ta ya zo kwanan shi uku wurin dare da rana can wance ya zo ya ci aishi har ya manci da an yi wannan magana cikin kwana na uku na ina jiran ka wasu suka ce a shekara ta guda nan wurin bai daga ba saboda jiran ya cika alkawali hawan na mutumin ya dawo ya same shi wa kana isma'il ya zamo rasulan manzo ila jurhum zuwa ga kabilar jurhamawa nabiyan kuma annabi wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya wa kana isma'il ya zamo ya'muru ahlahu yana horon iyali ne bis salati da sallah waz zakati da zakka haka za amru isma'il isma'il haka yake abin da yake ta yi kenan kira zuwa ga Allah wa kana ya zama mardiyan abin yadda da shi inda rabbihi wurin ubangiji ne isma'il huwa abul arab shine asali na laraba shine uban laraba ga baki daya huwa awwalu man ta'arraba min zuriyati ibrahim shine farko wanda ya zama balarabi cikin zuriya na ibrahim da shafi jurhum ya taya cikin kabilar jurhamawa wahum arabun su ko larabawa ne fasara min al'arab da aka tuna cikin su tashi tun yana jariri kako da ya girma ya zama su sun zama shi sannan wata zawaje min al'arab kuma ya auri balaraba wa huwa abu al'arab shine asalin larabawa kana mardiyan inda Allah tabaraka wa ta'ala ya zamo abin yadda da shi wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya haki wahidu min as-salihina wani daga cikin salihai yana ba mu hikaya annahu bata yace ya kwana annahu bata inda hu rijalun duyubun yace wasu baki sun kwana wuri nai falamma nazara fi ahwalihim da ya dubi irin halin su ta yakana annahum min awliya illahi tabaraka wa ta'ala sai ya tabbatar da cewa suna cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala falamma aradu an yusafiru da suka yi duhin tahiya qala lahu sai ce masu usuni wasiyatan tanfa'uni fil akhirah yace ku yi mani wasici ku yi mani wasiya da wani abu wanda zai amfane ni a lahirata ka san mai hankali da lura da himma bai sakaci da ya ga inda zai ci fa'ida to zai maza maza ya ci wannan riba din za ka yace ku yi mana wasici da abin zai amfani a lahira ausau ausuhu bi sittati ashiya sai suka mai wasici da abubuwa guda shidda kalulau suka ce mashi to mu nasiha mu ta farko qallil minan naumi kai kokari ka karanta bacci idza akasarta minan naumi fala taqma fi riqatil qalbi idan ka yawaita bacci to za ka rasa tafshin zuciya shi ko tafshin zuciya imani kenan to za ka rasa wannan da haka in ka yawaita bacci kada ka yi kwaɗayi cikin samun tafshin zuciya da imani ingatacce na biyu ƙallil min al'akali faman aka da min al'akali fala ya tsama fi ƙiyamin lai ka karanta cin abinci duk wanda yawaita cin abinci musamman da daddare to kada ya kwaɗan tashi ya yi ƙiyamun laili in ba da ya samu jami'a asuba to ya gode Allah da haka nan ka yi ƙoƙari ka ci abinci kaɗan ka yi bacci ɗan kaɗan sai ka yi ƙiyamun laili zuciya kuma ta tafshi imanin ka ya ƙaru na uku la tu sahibu zaliman faman sahiba zaliman fala ya ma fi salamati dini kakka yadda ka abuci azzalumi ka zama abokin azzalumi wai ganin kai ba ka zalunci zama da maɗaukin kanwa shi ka safarin kai abokin ɓarawo ɓarawo ne falatu sahibu zaliman kakka ya abuta da azzalumi faman sahiba zaliman duk wanda ya abuta da azzalumi fala ya kama fi salamati dini kada ya kwaɗayin kuɓuta ga addinin shi wato zai rasa addini ya ce la ta fitalid ma abna'id duniya faman ihtalada bi abna'id faman ihtalada ma abna'id duniya fala ya ma fi halawatul ibada yace kada kai cuɗanya da yan duniya duk wanda ya cuɗanya da yan duniya to kada ya kwaɗayin samun jin daɗin ibada za a ga cewa a zuhur wani bi sai ta kai la'asar ko kusan magariba sannan a bubbuga dai a samu a yi kuma zaman da aka cikin harkar duniya duniyar nan kawai ta sha masu kai hakkai sai can sannan a ɗan tuna kuma an ka saba mai yawan wa'azi sai a ga ana kyamatai ba a son zama da shi to za ka nan ka shaidin ka da zama da 'yan duniya in kana zama da 'yan duniya to za ka rasa daɗin ibada kasan shehu ya ce a ɗauke su kamar hilisko in cikin ka ya ɓaci sai ka ɗauko hilisko da kuɗinka ka sha ka kama zawo kana gama zawo majina kuma ba ka ba hilisko haka nan ka ta wurin mutanen duniya na ƙwarai hukosu don neman abin da za ka kyautata rayuwarka kana samu kuma ka gudu kakka tsaya tare da su to wai abin shi dan adam in ya ga yadda aka samu kuma sai mai da wurin wurin shekara iyyaka wal kadhiba wal ghibata faman akthara min al kadhibi wal ghibati fala dama fil khuruj min ad dunya ma al iman so ka ce kuma ka shedin ka da ƙarya ka shedin ka da giba duk wanda ya yawaita ƙarya da giba to kada ya kwaɗan hita duniya da imani wato ƙarshen makaryaci da mai giba to ya mutu babu imani wa man talaba ridan nasi fala tama fi ridan lahi tabaraka wa ta'ala don mai neman yaddan mutane to kada ya kwaɗayi cikin samun yadda Allah tabaraka wa ta'ala man ahabba ridan lahi la tama fi ridan nasi wanda ko ka neman yadda Allah to kada ya kwaɗayi cikin samun yaddan mutane a ce duk mutane suna yabanka to lallai a bincika a gani ƙila kayan nesa da Allah ne son zuciyarsu ita adda muhimmanci gare ka kuma ranar duk baka biya guda ba ko ta dubu da ɗaya ce ka zama mutumin banza ka zama la'anan ne wurin su sun raba ka da Allah kuma sun rabu da kai wa man talaba ridan nasi la yatama fi ridan lahi tabaraka wa ta'ala wanda ya zama yana neman yardan mutane ka sa akwai wani bakin ganga ko ina zaki abokin kowa da kowa ne bahaushe ya ce manahiki abokin kowa to duk wanda yake yana neman yaddan mutane kawai to kada ya kwaɗe cikin samun yadda Allah tabaraka wa ta'ala la yajtami'ani samun yaddan mutane da kai kuma Allah shi yadda da kai shehu ya ce ba su haɗuwa sai dai ka zaɓi da zaɓa ko ka zaɓa ka ɓata da mutane ka shirya da Allah ko ko ka shirya da mutane ka ɓata da Allah to in ka bata da Allah saboda neman mutane su soka to kaga shi Allah kai ka fara batawa da shi to shi kuma sai ya bata tsakaninka da mutane ka tashi a tutar babu idan ka bata da mutane saboda ka shirya da Allah to in ka shirya da Allah shi Allah zai koro mutane zo su bi ka dole su ko ba wasu ashe shiryawa da Allah shi addubara ba shirya da mutane ba واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا واذكر كأنبت إدريس النبي إدريس في الكتاب أتكلم قرآن هو جد أبي نوح ككم أبنوه إنه إدريس كان يزم صديقا ميوان غسكيا نبيا كما يزم النبي الله ورفعناه سنمك دوك كاشي makanan wuri aliyan maɗaukaki mun ɗaukaka shi ga daraja ta ɗaukakawa sannan mun kai shi maɗaukakin wuri ɗaukakawa huwa hayyun idris na nan raye hayya zubi sama'in rabi'a ko sama ta hudu in ji wasu awis sadisa ko sama ta shidda in ji wasu awis sabi'a ko ta bakwai in ji wasu aw fil jannati ko ko yana cikin aljanna udkhilaha an shigar da shi aljanna ba da an ƙubi kalmotu bayan ɗanɗana mashi mutuwa wa ƙuhu ya aka raya shi sannan walam ya kharuj minha kuma da ya shiga ya ƙeta kuma Allah ya bar shi yanzu haka yana can aljanna yana jira mu insha Allah haza Idris shehu ya ce wannan shine Idris kharaja min al-fada'i kullan ya hita daga cikin sarari ga baki daya ita duniyar nan da muke kanta to akwai sarari wanda ake waye da duk hukuncin su guda inda yan abu ya kai yana iya dawowa amma in an keta wannan aka hita to mutum bai da karhin dawowa don babu kowa jazibiya in an wuce wannan amma da ita kwallon duniya da wani yanayi da a gehenta na sarari to duk duniya ne to ba a zuwa aljanna sai duk an keta wannan sarari na ta aljanna shine shehu ya ce idris ya keta sarari ga baki daya ya fita ciki na hannu fit turabil an ya ban mu nan mu cikin ƙasa waturabu ita ƙasar da muke cikinta haula hulma gehenta duk ruwa ne kaga shehu bai ce ta ha ba a haula ha alma gehenta ruwa ne saboda ita sama kaga sama ga kanka shi as sama to duniya sun ce kamar ƙwallo take da haka waɗanda annan na asaman su waɗanda annan ƙasa su ko na asaman su waɗanda annan na asaman su waɗanda annan na asaman su da haka Allah manzo an amshehu ya ce haula ha alma ruwa ake waye da ita ba wai can ƙasa ba yanzu da in ka bi ta nan ka tahi sai ka bulle wani wuri ga duniya da zaka tashi ga jirgin sama nan to in ka gama yawo duk inda ka ta nan zaka dawowa ba za ka wuce wai ka ta cikin ba ko ka dawo a nan dai za ka dawo ko da ka yi shekara nawa kana yawo in dai duniya ce gabas kai amma sai ka ci cikin ka yamma in kuma yamma kai sai ka ci cikin ka gabas kuma da kawo kwana ba saboda juwa za ka yi ta yi haka wal ma'u hawlahu falakul fada shi kuma ruwan nan gehe ne akwai falaki na sarari wa falakul asir anna da falakul asir wanda yake wuta ne shi wa falakul murih wa falakul qamar wa falakul shams ba'da zalika shi falakun shamsi shine wasitatun baina hadil aflaq shine wasita tsakanin tsaka wannan aflaq din wal aflaqul ulawiyya da waɗannan da muka faɗi da kuma al aflaq al ulawiyya sai aka kawo falakun shamsi ya shiga tsakani wa shamsu ita rana akbaru min hadal alam alladhi nahnu fihi ita rana ta hi duniyar da muke ciki girma wanda yake kwadancin ma bai da iyaka kawai dai Allah na sa mu ganta haka nan kamar rana kamar muna iya ma zuwa mu kama ta amma rana ta hi duniya girma wajen su miliyan nawa kuma ita rana hiya jismun minan nari jiki ne na wuta sun ce ci ta kai bal bal bal bal bal bal da halshi haka haka wuta take kuma dukkanta wuta ce tsabatta ita ce rana minan nari muttaqida wuta mai huruwa albaliga algaya fil harara wadda yake ta kai matuƙar zahi babu zahin da ya ƙarhin zahin wannan wutar ta rana da haisu annaha la tadlu'u illa iza ugur qalbi bahrin min salji ita rana la tadlu'u ba ta ba ta bulluwa in ka ganta sai an nutsar da ita cikin teku ta kankara in aka shigar da nan ciki sai a mata tuwahi na kankara sannan kuma a samu mala'ika ɗari biyar suna ta ɗebo kankara suna zuba mata sannan a iya ta gitta ba ta halaka abin da kenan ba amma da za ta zo yadda take to da hitowarta komi zai kone kuma babu shi ga haisu na wata kusa uku sai ta bidar talji sannan a tuwahi da ita tuwahi na kankara wa hunalika khamsu bi'ati malakin sannan kuma akwai mala'ika 500 yagriquna min ath-thalji wa yasubbuna 'ala shamsi suna kamfato kankaran nan suna watsa mata litakhifa dan ta sauki dai litakhifa hararatu dan zahin ta sauki alaina gare mu ba dan haka ba da da bullo duk sai mu soyi gabaki daya wama hadha fa hiya kama tarawna amma duk da wannan kankarar da aka yi ta kokarin dai a rage zahir shehu ce ga ta nan kamar da kuka ganta wani bai sai ka ji cewa kamar za ka kone saboda zafin rana wa haza kullum wannan sauƙin da aka samu bida a wata idris an same saboda addu'ar annabi idris idris kana na'iman fi zillin wata rana shi annabi idris ya zama yana bacci ƙarƙashin wata inuwa ban ka shafa zillu sai inuwan nan ta yayi wa baqiya na'iman fi shamsi yawan yana ta bacci cikin rana wa shamsu ashaddu harran fi dhalika lokacin min al'an a lokacin rana ta fi yin tsananin zafi falamma sai kasa da ya falka wara'a harrar shamsi alaihi ya ga irin zahin rana gare shi dalaba min Allah tabaraka wa ta'ala sai ya roƙi Allah an yaƙi harra shamsul mala'ikatan ladina yubashiruna amalaha to ya san da akwai mala'ikun can ɗari biyar waɗanda ka hidimar ɗebo ƙanƙara suna watsa mata to sai ya ga shi da annan bayan hijabai da gulabe da mi ya kusa mutuwa saboda zahin rana to ina ga mala'ikun da aka kusa gare suna wannan hidima to sai ya roƙi Allah ya sauwaƙa ma waɗannan mala'iku jin zahin rana saboda kas su ƙara cikin bala'in da suke ciki na'am waɗanda ka waɗanda ke mubashara da ayyukan kiwon rana ɗin to saboda haka fa ugu da sai aka nutsar da ita fi baharin salji a kogin kankara wa kusiyat albisatan min salji aka tawada da tuwahi shine barguna na kankara wa sara lahum awan kuma ya zama suna da mataimaka su waɗancan abubuwan na sanyi su an mataimaka gare su falamma ra'al malakul muwakkal bi shamsi hazihi raha mala'ikan da aka hukunta da rana da ya ga wannan hutawa ta zo mashi sa'ala Allah tabaraka wa ta'ala min aina lahu hadhihi raha sai tambayi Allah cewa daga ina ya samu wannan saukin da yake samu na zahir rana a'lamahu sai Allah ya sanar da shi anna abdan min ibadihi salihin wani bawa daga bayi ne salihai yusamma Idris ana ce mai Idris huwa allazi dalaba lahu hadha shi ya bi dan mishi wannan sauki da wannan rahama sai ji dadi fasta zana fi ziyarati idris sai ya nemi Allah izini saboda ya tayi ziyarci idris ya mishi godiya Allah kuma ya mishi izini ya tayi ziyarci shi fata ila idris za'iran sai ya zo wurin idris dan ziyarar godiya na irin hidimar da ya mishi ya roƙa mishi wannan sanyi falamman sarrafa da ya ce zai juya ɗalaba minu idris an yi rafiƙahu ila mahalli dulu'in shamsi ya ce yana roƙon idris ya bari ya raka shi su tahi tare ya ga inda rana ka ɓullowa tun da shi rana garai ai kamar wata akuya ce wadda ya ɗaure to su tafi tare don ya ga inda rana ka ɓullowa da take farafaƙahu sai ya raka shi ila mahalli dulu'in shamsi ya kai can inda rana ka ɓullowa to da aka yi ba ya ga guda ba to fadala binu an yuzikahul mauta sai ya ce to da Allah mutuwan nan da aka cewa ina so ka dan kashe ni amma ba ta har abada ba in ka dan kashe da kuma sai ka dan raya ni in dawo in dai je da aka mutuwa da in ta zo na saba da ita ya neme ɗanɗana mishi mutuwa hatta ya zada fil nishaɗi fil ibada saboda ya ƙara nishaɗi wurin bauta Allah saboda ya guje mazahin mutuwa da ɗacinta fasa adanar malaku khalikahu sai mala'ika ya nemi izini ga Allah ya ce Allah to Idrisa ya ce wasu ya kai a ɗan kashe shi a dawo da shi fa'ahallahu anna malakal mautu yuziquhu al mauta sai Allah ya sa mala'ikan mutuwa ya mishi wahayi cewa an mashi izini ya ɗanɗana ma annabi Idris mutuwa ya ɗan kashe shi kaɗan sai a raya shi fa'aza ƙahul mauta sai ku ɗanɗana mashi mutuwa ya kashe shi amma nan take warar da ilai hayatahu ya maimai da rayuwa ta kaga ya samu biyan bukata ta biyu ko fatsalaba sai sake bukatan ya nemi an yaran nara shi da yana jin labarin wuta yana jin labarin jahannama da ala ɗan da shi wuta su yawo su dawo tato wanda ya mutu ya dawo ya kaga balle shiga wuta ya dawo liyazada khawfan min Allah tabaraka wa ta'ala dan ya ƙara jin tsoron Allah in ya ga irin azaba da a cikin wuta to in yazo zai ƙara jin tsoron Allah kada a ce na amma koma ta fasta azanal malak sai mala'ikan na ya nemi zai ce Allah kuma ka je wuta ya kaso ya ce amma a dawo da shi ka a bashi can fa adina lahu Allah sai Allah ya mala'ikan nan izini tabaraka wa ta'ala an yuriyahu nara ya gwada mishi wuta su ta hidu inda ya kaso a lalleka ko ina a gwada mai wani ban mamaki da ya kamata mu sani ita da aljanna da wuta da 'yan aljanna da 'yan wuta suna fanan ana can ana ta jin daɗin ana can ana shan wahala don kaga da babu wutar da babu 'yan wuta da ba azabar to me zai gano ba abin da zai gano da ko da ya shiga 'yan wuta na nan ana masu azaba aljanna kuma tana nan muna can muna shan daɗi allah ya kai mu ya shigar da shi wata ya gwada mashi da ya ga irin azabar da ke ciki an ka kai da shi ba da zalika talaba an yure aljanna ai da shi to kaga bai kamata in koma da wanga guzuri na bakin ciki ba da nika gani ana azaba don Allah tun na koyi aljanna ita ma a dan kai ni in gano ba bai abin da bai dan gano mu zazzagaya sai a mai kai da ni gida liyas da da nishaɗin ya ce don ya ƙara nishaɗi fitar cikin bin Allah Allah ya ce kai shi fa'uriyar jannata sai aka kai shi aka gwada mai aljanna an ka shiga ya ce to ni ina gidana yake an ka bude aka gwada mai gida ne ya shiga ya zagaya ya ga hurul ini ya ga hadabai ya gami ya gami sai bi dori ya zanna a to ko kai ne wa mala'ika ya jira ya jira ya jira ya ce idrisu tashi mu koma ya ce ina ya ce duna ya ce a wallahi ba da ni ba ce wallahi ne kam abu ya tuwon ana lalama abu ya zamo takaddama tsakani ne da mala'ika mai kiwon rana abu ya zama jidali ya ce ban fahita wallahi ba na ka shiga aljantu ba gidana ba ne to in koma can mizayi sai an ka aiko jibrila aka ce ya ce ya masu shari'a aka zo aka ce to kai idrisu abun arziki an taho da kai kuma za ka zo ka bata ma wanga bawa allah rai ya ce a shin tsaya ba an ce kowane rai sai ya mutu ba kullu nafsin za'iqatul maut aka ce iya ce to tambaye shi bai kashe ni ba tambaye shi bai kashe ni ba kai ka kashe shi yace i lalle na roki Allah a kashe shi an kasa Azra'ilu ya ɗebare ne an kama me shi to ka gani yace to kuma ya ce wa in minkum illa wariduha ba wanda ba zai shiga wuta ba cikin ku to Allah tambaye shi ba mu tai wuta ba kai ba kai da wuta ba yace na kai ka yace to to da an ka hito ya ce nan ina muke aljanna ya ce wa mahun min haɓin mukharajiyin ‘yan aljanna ba a hidda su sun shiga da haka ne ban hita to sai shi mala'ika daɗa yanzu bai da hujja an hujjace shi sai Allah ya ce to ni dai da nuhi na an kai waɗanga abubuwa kuma ina nuhin dama in ya zo ya zama ne don haka nan ku rabu da shi don Allah ku je ku bashi an ka bashi shi kaɗai Allahu akbar kun ga ɗan adam dubara gare shi da haka koyaushe ka yi dubara bai hidda kai kai allah ba ka ɗimbin hikima to kakka zama hikima ka taka halaka kanka a'a ka yi ƙoƙari duk hikimar ka ka zama irin annabi idris a taina a taina amma dai ƙarshe to ka zama ka unhwani kanka haka al'ummar ka hikimar da allah ya baka to kai ƙoƙari jawo ma 'yan uwanka da al'ummar ka alkhairi ba ka jawo musu bala'i ba na'am ya ce a gwada mishi kuma aljanna dan ya ƙara da'a aka gwada mishi aljanna fada hala ya shiga fajalasa sai ya zama lai fawa kafal malaku maliyan mala'ika ya tsaya lokaci mai tsawo wa ƙana lauci ukhruj ma'i narji idrisu lokaci ya tafi ka hito tare da mu koma yace ina yace duniya fa qala lahu ana la akhruj a'a ni kan ban hita adkhulul jannata wa akhruj minha kai kana ganin in shiga aljanna kuma in hita ni sani ko ban dawowa la yumkinu hadha abadan ha abada ba yiwa in ba aljanna bayan Allah gwada man na shigo abu ga mai wuya samu ni na samu kace in hita fata khasa mahul malak sai mala'ikan nan abu ya zama husuma tsakani ne da annabi Idris tunda kaga shi ai ba zai bar shi ba tunda tun harko bai gaya mai dubara bace ya kai mashi fawaha Allahu ilaihi an yata hakama inda Jibril sai Allah ya ko malaka cewa to yanzu zan turo muku Jibril alƙali ya zo ku yi hukunci ku kai hukunci gare ya muku hukunci duk abin da ya hudu ku yadda da shi fa qala Idris Idris ka san kile zai ce to a bari in fara magana sai Idris ya ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya kulu Allah na cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai dandanan mutuwa ce wa ana zukutul mauta ni na riga na ɗanɗane mutuwa to wata mutuwa kuma ya aje mani guda ce kuma na ɗanɗane ta wa ƙala ya ce kuma Allah ya ce wa in minkum mu illa wariduha ba wani ɗaya daga cikin ku sai ya gangara wuta sannan ya wuce zuwa aljanna wa ana warattun na tambaye shi ni na shiga wuta tare mun ka shiga da shi ya kai ni mun ka hito wa dakhaltul janna ƙarshe na shigo aljanna wa ƙala Allah ya riga ya ce mu da wa mahun min habi mukhrajiyin yan aljanna ba a hidda su sun shiga ya zai saba ma Allah ce hidda ni bayan Allah ya ce ka a hidda mu ce to la akhruju abadan har abada ni ban hita bi nassil qur'an kuma da nassin qur'ani fatarakahu hunalika Allah ya ce ku rabe da shi aka bashi can fa huwa hunaka ila al'an yace yana can har yanzu cikin aljanna to ai ga isra'i an gamu da shi sama ta hudu to wani idrisun ne ko ko a wancan ne to in wancan ne kuma ai an gamu da shi tun nan baitul maqdis tun mala'iku annabawa da manzanni an tara manzon Allah su baitul maqdis ya zo ya bada sallah ha Allah ya ce mashi ga manzanni nan ka tambaye su akwai bambanci tsakanin aikin ka da nasu ya ce Allah ai ba musu nake ba ya ce to don ka sani dai kaga ya gan shi baitul maqdis ya gan shi sama ta hudu kuma yana nan aljanna to idrisun nawa ne shine shehu zai magana kada wani batacce ya zo ya sa maka shakka a zuciya wa fi hadis al-isra anna nabiyya sallallahu alaihi wa fi saba'ir rabi'a a cikin hadisin isra'i manzo Allah ya gaba da idris sama ta hudu shehu ya ce wa zalika la yamna min baqa'ihi fil janna ya ce gani ne sama ta hudu bai hana tabbacin wanzuwa ta yi a cikin aljanna al'arif arifi za sarafi alamil arwah in ya koma cikin alamul arwah ya rabu da wannan jiki la yuwafiquhu illa ahwalu ba abin da ka dace mai sai halaye ne huwa ahwalu nafsi shine halayen kai ne ko ina yana ajujjuya ba wai annaba ba dukkan arifai kana iya zuwa kabarin suna wata halara ta Allah suna wata ibada ta Allah in ba daren juma'a ba da yanayin juma'a daren asabar da wani yanki na asabar din al'anbiya kulluhum annaba dukkan tarakahum muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi baitul maqdis mujtami'in 'inda al-masjid dukkan annabawa annabi muhammadu ya bar su sallallahu alaihi wasallam a baitul maqdis suna tattare ga baki ɗaya wurin baitul maqdis wurin masallaci fasalla bihim ya yi masu sallah shi ne liman wata raka hunalika ya basu can wa huwa la ya ci sama'an illa waje da fiya na biya min al'ambiya kuma duk da haka babu samar da manzan Allah zai zo cikin saman nan bakwai face ya samu wani annabi daga annabawa walakin haza sai dai wannan bi munasabati hawalihi daidai da dacewa halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kama bayyana fi suratul isra kamar dai da muka bayani a suratul isra da ya zo sama ta ɗaya ya iske annabi adamu kaga farkon marhala tai shine ga annabi adamu shine farkon mutane ga baki ɗaya ya je sama ta biyu ya iske annabi isa da annabi harun su ne ko da annabi haya ɗiyan hala guda biyu su kuma saboda yahudawa sun ƙi su ƙi na ƙarshe to aka gwada mishi cewa zango na biyu zai haɗu da irin ƙiyayya ta yahuda saboda uku ya ga annabi yusuf annabi yusuf yan uwa ne sun ƙi shi har sun yawa shirija sosai da shi shi kuma zai game da ƙiyayya ƙurayshawa ita sama ta hudu allah ya bashi irin shi ya game da annabi idris saboda ganin dai har zuwa ƙarshe ga baki ɗaya to yace ya gamu da su ne saboda a bashi labarin rayuwa ta yi sallama daki daki daki daki har hawa bakwai da ƙarshe ya iske annabi ibrahim wanda yake yana gindin albaitul ma'amur wanda ya ƙarshe zai zo wurin hijjatul wada'i wanda yake a lokacin ya mallaki dukkan yankin larabawa har da ita kanta makka da sauransu ya zama shine ƙarshen zango shi daga nan sai rasuwa alhamdulillah muna miƙa godiyanmu da godiyar zawuya ga baki ɗaya ga alhaji yahaya umar yahaya alhaji umar soda wanda yake ya ba da hadiyar drum guda na gas yau din nan allah ubangiji ya saka mai da alkhairi lita 200 ce ko kudin nawa ne bayar 136 allah ya saka mishi da alkhairi kuma allah shi yawaita masu himma irin shi musamman tun daga an kusa fara tahajjudi yan fara tahajjudi kusan ba a kashe janareto kuma gas din nan shi ne da ake ta kuna kamar yadda muka ce ba sai ka ba da drum ba ba sai ma ka ba da jarka ba ku haɗa da kai da wada da wada da wane ku so ko da galan guda ne kuna da wannan rabon cewa kun ba da gas ko raya mazaunan da ake a zawiya Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين